إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين وصلوات الله وسلامه عليه وتبريكاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عباد الله إننا في هذا اليوم المبارك وعلى هذا المنبر الجليل سوف نتحدث مع حضراتكم الكريمة عن موضوع مهم للغاية يمص الحياة وهو التحذير من القمار الميسر وعقوباته عباد الله إن الله جل وعلا حرم الميسر الذي هو القمار لما فيه من الأضرار الشرعية في أخلاقية الكسب المالي ولما يشتمل عليه من أكل أموال الناس بالباطل وما فيه من الجهالة والغرر وما فيه من الجهالة والغرر الفاحش والميسر أو القمار هو كل معاملة يخاطر فيها الطرفان فأكثر بمال بحيث يكون فيها أحدهما غانما والآخر خارما ويكون الكسب فيها معلقا على مجرد الحظ والمصادفة هذا ومما يدخل كمثال للميسر والقمار ما يلي أولا الميسر اللهوي وهو النرد والشطرنج ويدخل فيه في الأدوات المستحدثة ليدو وكاس وغيرها مما يشملها هذا النوع من الميسر اللهوي وهذا النوع وإن خلا من المال فهو محرم عليه لورود النص من النبي صلى الله عليه وسلم النوع الثاني الميسر القماري الذي يكون فيه المال مثل الجوائز المخفية في البيع وكذلك الاشتراك في برنامج الحصول على سلعة من خلال دفع مبلغ معين الذي تفعله شركات الاتصال والبنوك وغيرها ويشمل كذلك كل بيع فيه غرر وجهالة ومخاطرة يدخل فيه القمار وكذلك كل لاعب فيه عوض مالي مخاطر به عباد الله قد وردت نصوص متوافرة ومتضافرة من القرآن والسنة على تحريم هذا هذه المعاملة القمار والميسر وترتيب العقوبة والتشنيع به والتشهير به على أنه من أكبر الذنوب وقد عده عدد كبير من العلماء في كبائر الذنوب المتقدمة وقد أجمع العلماء على تحريمه وعلى تحريم المعاملة به مما ورد في القرآن الكريم أولا مما يدل على قبح الميسر وقرينتها التي هي الخمر أن مفاسدهما وإثمهما أن مفاسدهما وإثمهما أكبر من منافعهما والعقل السوي يقتدي ترك ما قل نفعه وكثر مفتدته يقول جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ثانيا النهي عن الميسر وجعله وجعله قرين النهي قرين الخمر والشرك والسحر وبيان أنه من رجس, رجس من عمل الشيطان وأن الفلاح الدنيوي والأخروي مربوط بتركه يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ريس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ثالثا من مقاصد النهي عن الميسر والقمار أنه يسبب العداوة والبغضاء والشهناء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة وعن مختلف أعمال الطاعات والبر والتقوى يقول جل وعلا إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون رابعا ورد في السنة أنه يحرم مجرد طلب فعل القمار وتترتب على ذلك الكفارة المكفرة لهذا الذنب وهو طلب الفعل هذا بالنسبة لمن طلب مجرد الفعل فكيف بمن فعل فعلا واقعيا هذا الذنب فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق متفق عليه خامسا ورد في السنة أن القمار منهي عنه على لسان نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو قرين الخمر وآلات الطرب والطبول وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه رضي الله عنهما أن النبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيرات رواه أبو داود وصححه علام الألباني في تحريم آلات الطرب في كتابه تحريم آلات الطرب عباد الله أيها المؤمنون الأصفياء أيها المؤمنون النجباء إنه قد انتشر في دولتنا العزيزة النيجر مؤسسات تعمل في القمار والميسر بشتى أنواع الطرق والوسائل مؤسسات واقعية ومؤسسات إلكترونية وكذلك بعد شركات الاتصال والبنوك يتعاملون في هذا القمار وكذلك الناس انتشروا في استخدام هذه الوسائل في الأسواق نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا من هذا الذنب العظيم ومن الوقوع والولوج فيه وعليه فعلى المسلم الغيور بدينه أن يبتعد عن هذه المؤسسات وعن كل معاملة تشتمل على القمار والميسر مهما كانت وإن قلت نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فينا وأن يحقق لنا أمورنا وأن يقضي لنا حوائجنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أقوى موضوع خطبة من يوم yana magana akan tsawatarwa da bayani na haramci da hukumar da ke kwai akan caca wanda alkur'ani Allah ya sanya ma caca albaisir neman kuɗi ta hanyar sauki tubus ka samu kuɗi kuma ana sai malaman fiqh sun sanya mata suna alqimar wanda a hadisai ma haka suka zo shine neman kuɗi ta hanyar hatsari ta ci ba ta ci ba tayi kai ne zaka ci tayi ba kai bane ba zaka ci to ɗan uwa mutum da cewa allah maɗaukin sarki ya hana caca saboda mummunan ɗabi'u da ke da kwai a ciki kullun soma dan uwanka sharri kake wani har zaka ga yana sanya gidan shi har ya ga yana sanya ƴaƴan shi ya sanya iye shi a tata subhanallah ya bada aurenta a cita a tata ya bada aurenta wani haka ga yana alfahari shi kartigi ne na dara ya auri mata hudu uku nawa a wajen tata a wannan musiba ce sannan kuma hannu ta ta malamai suke cewa dukkanin mu'amalar da zai kasance tsakanin mutum biyu ko sama da mutum biyu wani bangare yana da riba wani bangare bai da riba babu ayyana a tsakaninsu in ta hatso wannan ne ya samu shi yake da riba in ta hatso wannan ne bai samu ba wancan ya yi asara dukkanin mu'amalar su ɗauki wannan ko saya da saidawa ne ko wata musabaka ce wannan mai yake suna kacici kacici ne ko makamanta haka wanda zaka zuba kudinka shi ma wancan ya zuba kudin shi ku taru wanda ya ci shi zai kwashe wannan kudaden ga baki daya to wannan tata ce Allah kiya kinan tata neman kudi ne ta hanyar samun kudi ta hanyar sa'a in kai sa'a kudi naka ne in baka yi ba sa'a shikenan kai asara wannan mu'amala ce wanda addinin musulunci ya hana ta ya yake ta malamai suke cewa almaisir wanda Allah ya hane a kan shi ya ɗauki nau'i biyu da akwai almaisirun lahawi caca wadda ta wasa ce babu kuɗi a cikinta shari'a ta hana ta da akwai wani nau'i na wasa wanda shi ne asalin huddo tata shari'a ta hana ta ko da babu kuɗi a ciki shi ne annar wa shataranj lido da kwas da ƙodago da kara da ake yi dukkaninsu ko da babu kuɗi haramun ne wanda da dama za mu ga matasa wasu ma haddar tijawa sun ware guri a ƙarƙashin maina ne ko ƙarƙashin inuwa ce ta gawo ko ta maina ko su yi runwa su zauna suna yin kwas wannan haramun ne ko da babu kuɗi haka masu Allah ya zo nassin a kan shi wanda ya ce a da babu takardun yin kwas babu yin lido a da ana yi ne da wasu takardu da wasu karurruka da wani kodago na goruba ko makamanta haka shi sha shari'a musulunci ta hana duk abin da aka canza ya ɗauki kamar wancan shi ma ya shiga cikin hukuncin hali kenan kwas da lido lidon na a zuba ga shi nan ana ji ana kallo a sa shi a cikin ɗan roba a buga akan wani ɗan tire ko kuma lido ne na hanyar salula wanda ake yi dukan shi haramun ne saboda wannan wasan me yasa shari'a ta hana shari'a tana baka dama ka yi wasan da zaka ka zai amfane ka a duniya ko a lahira to in ya zamto wasa ba zai amfane ka ba kwas ko lido me yayin zai amfane ka shi babu wani amfanin da zai yi maka shi yasa shari'a musulunci ta hana balantana ma adawar da yake sawa da rashin sallama amsa sallama da rashin hani da mummuna da kuma waɗe-waɗe da yake sa da barin sallah kaga mutane suna zaune ana yin sallah iri da iri amma ba sa zuwa su tashi su yi sallah kaga mutum ya bar aiken ma'aihiyar shi dalilin yawan kwas da lido kaga mutum ya bar neman kuɗi 'ya'yan shi suna gida suna yin wa amma ya zuwa zauna yana yin kwas yana yin lido to wannan shari'a ta hana haramun ne ko da babu kuɗi a wani hadisi mazala ya ce wanda ya wasa na nar da shi ko kuma nar kwaskolito ko makamantan haka ya yi wasansu kamar ya sa hannun shi ne a cikin kwanan da aka dafa alade ya ci da shi da wanda ya ci alade duk ɗaya a jure Allah ce na biyu shi ne almaisir kimari wasa na da yake suna caca wanda ake sa kuɗi dukkanin nau'i na wasan caca wanda ake sa kuɗi haramun ne daga cikin shi shine jawa'izul khafiyya fil bayt dan kasuwa su dinga cewa duk wanda ya sayi muhu daya yana da kado amma ya ki bayyana kadan in ka ci wata ran ya baka kado ta roba wata ran ya baka kado na kok wata ya baka kado ta me yake da suna belu wata ran ya baka kado na kaza a koye ne kadan yake kaga zai rudi mutane ya sa su yi ta tara mishi kudade to wannan cata ce amma in ya bayyana duk wanda ya sayi buhun shinkawa guda daya yana da karto na sabuli ya bayyana karara wannan ba ta saba ce ba amma in ya koye ta yadda zai iya bada kudade mabambantan ababe mabambantan kudade to wannan ta tace za a ga 'yan kasuwa suna yawo a mota wasu suna yi wasu kuma kaga suna yawo da kaya a hannu wasu kuma kaga suna manyan shaguna suna yin haka da makamanta haka in dai an ɓoye sakamakon da za a baka kyautar da za a baka in an ɓoye ba a bayyana maka mai ta to ta ɗauki sunan caca saboda cutan mutane ce bawan Allah shi matalauci mabukaci yana ganin ya samu sai ya yi ta yi ta saya ya ta saya ya sayi abin da bai ya bukata kawai ana ta jibgewa ana ta bashi kadan da bai ta kara karen to kaga cin hanci haramun ne wannan caca ce Allah kiyar sannan kuma yana shiga cikin tata abinda gidajen layi suke yi kamar mu na gana mu kamar airtel kamar orange gidajen layi da suke yi sai su ce ka shiga wani tsari da za ka dinga sanya dala ashirin-ashirin ko dala goma-goma duk sati ko duk wata ko duk kullum-kullum ka dinga sanya dala ashirin-ashirin a wata a ƙarshen wata ko a ƙarshen shekara za ka ci rago ko ka ci kujeran makka ko ka ci meye ko ka ci meye su sanya amfani sai mutum dubbin ne su shiga suna zuba dala ashirin-ashirin a wannan kuɗin su ci riba to wannan cata ce su tara kudin al'umma kudaden mutane mutum ya ta sanya kudin shi haka ga mutum yana alfahari ya ci rago ya ci kaza ya ci adayi ya sau ya ci kaza to wannan ta ta ce saboda an riga an boye sakamakon da za a bada sana kuma hagu kudaden da za su amsa na cutan mutane suna da yawa Allah kiyaye sana kuma hagu bankina ma suna yin irin wannan Allah kiyaye malamai suke cewa dukkanin kasuwancin da da akwai rishin tabbas a abin da za ka samu bayan ka saya to wannan abin yana shiga cikin caca abin da 'yan wasa za ka ga suna yi a kasuwanni sai a zo da wata wani tiyo a yi mishi kwaroro a yi mishi kamar rom a yi mishi kwaroro sai ka dinga jewa can maka ce can radiyo ne can lemu ne can waye sai ka jewa duk roba da ta hau abin da yake ciki shi ne naka kaga wannan mata ta ce haramun ne suna da yawa ko kuma wani abu da za a juya na tire-tire abin da ya faɗo a kanka shi ka samu wannan duka na shiga cikin caca Allah kiyar dalilai surorin caca suna da yawa daga cikin sura ta caca wanda ma'aikata da akwai ma'aikata mai zaman kanta wanda harkar caca take yi ita ce wannan kale-kale wanda ake ce ma feminijar caca ce kawai aikinta kaga ma'aikaci ya ɗauki albashin shi ya je ya zuba cikin caca ya dawo hannu rabbana kaga mutum ya sai da gidan shi ya je ya zuba wa tata ya je bai samu ba shi ke ya dawo kuma yana bibiyan mutane to wannan duka na shiga cikin tata tata ce wanda take haramun shi yasa aiki a irin wannan ma'aikata haramun ne a shar'ance haka kuma lo mu'amala ka je ka sayi karti ko makamantan haka haramun ne dan ka samu ka zaɓi doki kaza ko ka zaɓi waye kaga ma'aikaci yana ɗaukan jika saba'in jika tamanin jika ɗari da ashirin bawan Allah ya sha wahala wata ɗaya kana aiki soja ne kai folit ne kai jandarma ne kai mushe ne kai ma'aikacin likita ne kai ɗan kasuwa ne kai ka sha wahala ka nemo kuɗi kawai wani bature yana can fuska lokacin ba mishi kuɗi ya kwashe kuɗaɗen ku ya ba mutum ɗaya daga cikin ku wanda za a yi kasuwanci ya shigo ba don ku zo ku ƙara zuwa kana shan wahala da wahala ka yi aiki kana sana'ar da wala Allah baka da tabbas in ka tayi gurin aikin naka baka da tabbas in dawowa gida a wannan lokacin da ake cikin wahala da kunci na rayuwa kawai wani yawa maka wayo ka je ka zuwa mashi kuɗi kai kana tunanin za ka samu to kaga wannan babban musiba ce kwanan nan da akwai wata ɗan kasuwa ce a irin wannan kasuwancin da ake na intanet wannan mai yake suna wani application da ake yi ka zuba mashi kuɗi sai su dinga baka riba to ta zuba musu kuɗi da kudaden mutane da kudinta da kudin mijinta da kudin yan uwanta ta zuba musu kudi sama da miliyan 2 da rabi ita kuma bata da aikin da za ta miji ka 100 ta kirki a wata sun kwashe kudin sun tai kaga irin wa'annan ababen duka mutum duk mutumin da yace zai ne samu kudi a tubus tubus hankali banza haka nan kawai ka samu kudi to wallahi ka je ka sanya kanka musiba ka tsinci kanka a gidan kaso Allah ce dan wana daga cikin muni na tata alkur'ani ya ce ta ta kawace ta giya aya ta fara kenan wanda zamu karanta kawace ta giya da ita da giya duk daya shi yasa za ka ga mutumin da ya saba da tata yanda ka san wanda ya saba shan giya ne wanda yake shan giya baya iya barin shan giya to mai tata ma haka ne sa ga baya iya bari inda za ka ba shi jika guda yana jin yunwa zai iya zuwa da wannan jika guda ya sayi karta da tata subhanallah shi yasa alqur'ani ya bayyana cewa da ita da giya a bakkai ɗaya ne kuma an wannan annasu da musibar da suke jawowa ya yi amfaninsu shi kuma mutum mai hankali duk abin da ɓanne shi ta yi amfanin shi yawa mutum bari zai sannan kuma haru allah maɗaukin sarki ya bayyana cewa ya komo mu ne kusan da cewa giya da tata sannan kuma haru da gumakai da kuma al'adlam kibbau wanda ake yin sihiri da su kaga nan allah maɗaukin sarki ya bayyana tata tana da wasu ƙawaye guda uku na har giya na biyu gumki kaga wanda ya saba bauta gumki ya saba shirka yanda yake dukufa akan shi haka dan caca za ga yana dukufa kufa haka kuma sihiri wanda ya saba sihiri da zuwa gurin bokaye malaman tsubu za ga kullun yana kai kawo to shi ma haka ne abakan juna ne alaihi da zubi da sura Allah kiyar Allah madauki sarki yace dukkanin su rijisun min amal shaytan abu ne mummuna wulakantacce min amal shaytan yana daga cikin aiki na shaytan shaytan da yake rudanka sai Allah ya ce ku nisance su domin ku samu rabauta in kana so ka tsira a duniya lahiya a lahira lahiya to ka nisanci caca Allah kiyaye da sauran ababen da aka wadi sannan kuma zo Allah maɗaukin sarki ya bayyana sababin da ya sa aka hana yin caca shine kasancewa caca da ita da giya suna sabbaba al'adawa na da dama za ga ana adawa waɗanda suka ci da waɗanda ba su ci ba ana adawa ana zage-zage wal bagza da kuma yin hushi juna da juna da yanke wasu munta dalilin tata haka kuma lo yana hana ambatan Allah za a ga mutum ya zo ya zauna a guri ya yi awa biyar awa uku yana kwas da lido ko makamantan haka babu ambatan Allah ce fitirin musiba ce Allah kiyar sannan kuma hallo za a ga a kira sallah baya tashi je ya sallah Allah kiyar sallama ma baya amsawa kidan wannan alkur'ani ya bayyana sababin da ya sa kai haka manzo Allah sama ce duk mutumin da ya ce ma ɗan uwanshi zo mu yi tata ka cewa mutum zo mu yi tata maza Allah ce to ya tashi ya sadaka wai ba ka aikata ta ba in ka aikata an wuce iyaka da zubi ka cewa ne zo mu yi tata zo mu yi tata zo mu zauna mu yi tata zo mu je mu sayo karfi na kale kale mu yi tata ka ce wannan ka yi zunubi babba maza Allah ce dole ya kayi kafara ya kayi sadaka sai ya kankare ma zunubin waɗanda ka yi to ina ga wanda ya aikata subhanallah shi yasa duk malaman da suka yi rubutu akan littafai na alkaba'ir suna sanya cata tana daga cikin manya-manyan zunubai na wanda aka hana sannan kuma hallo malamai sun yi ijma'i akan cewa haramun ce babban laifi ne Allah kiyaye sannan kuma hallo manzala sama ya haramta cata ya hada ta kawannai kawattaka da ababe kamar haka manzala sama a hadisi na abdullahi bin amr bin as yake cewa ya hana yin shan giya sannan kuma lo ya hana yin caca ya hana yin kiɗe-kiɗe da rere kuma ya hana shan wata nau'i na giya wanda ake tamata kubaira kinan kaga anan ma an haɗa caca da giya da kayan kiɗe-kiɗe da rere duka a bakan juna ne kuma masu Allah ya yi hani akan haka da haka yan uwa mu yi kokari mu ji tsoron Allah mu bar duk abin da ya shahi al'amurka na caca wanda ke kawo musiba da fitintunu irin wannan ayyukan suna kawo musiba da fitintunu da wahalhalun rayuwa Allah kiyaye mu da hada a cikin su Allah tabbatar da digadigan mu akan ayyuki na gari na kware tashi mu nemi kuɗi ta hanyar halak shi yasa duk mutumin da zai kasuwanci zai nemi kuɗi kasuwanci ko kuma zai shiga wani aiki dole ya je a samu malamai ya tambaye su me hukuncin haka in ko ka ce a ba hina tambaya ba ka a hana ni to kai kuma ka san da cewa ranar lahira kafin diddigan ka yayi wata wata za a ma tambayoyi guda hudu daga ciki da akwai tambaya akan dukiya a ina ka same ta ta wace hanya ka same ta sannan kuma lo a ina ka ciyar da ita to wannan tambaya ka shirya mata Allah zai tambaye ka dukiyarka yayi ka sani inda ka same ta ina ka same ta don ka tabbatar da zunubinka in ka same ta ta hanyar haram in ka same ta ta hanyar halal shi don ka tabbatar da ka same ta ta hanyar halal to ka san da cewa kadago dala biyar lbu biye in za ta shigo aljihunka ina ka same ta Allah yana son wannan hanyar da ka same ta ko baya su Allah kiyaye Allah sai albarka da alkhairi wanda kuma ya riga yayi ada ayi kokarin tuba a bari ayi kokarin yin istighfari domin kyakkyawan aiki na tahiyar da mummuna aiki Allah kiyaye Allah tabbatar da gadiganmu Allah ba mu arziki na alkhairi da albarka mu dinga yawaita yin addu'ar da take buɗe hanyoyin samun aika na alkhairi da albarka Allah muna roƙa ya Allah Allah ka yi mana hanyoyi ka buɗe mana hanyoyin samun kuɗi na halak Allah ka kare mana dukkanin hanyoyi na haram Allah ma ɗauke sarki na roƙonka ya Allah Allah ka tabbatar da gadiganmu akan ayyuka na